الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أسأل النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين فسبحانك اللهم ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اما بعد ان مسلمي السلام عليكم ورحمه الله وبركاته muna kare bude jinjina da godiya ga Allah subhanahu wataala da ya jara yau mai kama wannan yini mai tarin albarka yinin litinin wanda yau ya yi daidai da biyu ga watan ɗaya na sabuwar shekarar musulunci shekarar hijira yau 1446 hakan ya yi daidai da takwas ga watan bakwai na shekarar miladiya 2024 barkanmu da kasancewa cikin wannan maktaba tamu mai tarin albarka maktabatu darul ilmi da ke wannan unguwa ta manawashi a nan fadar jihar gombe barkanmu da kasancewa domin ci gaba da darasi cikin littafinmu na halul masa'i a sharhin sanannen littafin nan kasar hausa littafin akadari wanda muke karanta shi cikin wannan maktaba a daidai wannan lokaci kuma a zagayowar mako irin wannan yini idan masu bibiya ba su manta ba a makon da ya gabata a darasin da muka tsaya malam ya shigo da mu magana kan taimama ya yi shimfiɗa game da mai ake nufi da taimama mai matsayinta a shari'a muka zo muka karanta nassi na shi malam abdurrahman al'akadari da ya yi bisa abin da ya shafi taimama sai kuma yau insha Allah za mu ɗora kan albayan sharshen shi malam mai halul masa'il ya yi to a wannan za mu ɗora a shafi na hamsin da hudu wannan kuma shi ne darasinmu na 25 a cikin wannan littafi insha Malik ke cewa ya'ani annal musafir fi ghairi ma'asiya yatayammamu lil fara'id wan nawafil ma'a shi matafiyi tafiyan da ba ta saban Allah ba tafiya wanda shari'a ta halatta ta ayi to shari'a ta ba shi dama yayi taimama ana ganewa almusafir matafi fi ghairi ma'asiyatin tafiyan da ba ta sabon Allah bane yatayammamu lil fara'id wan nawafili an bashi dama yayi taimama yayi sallan farilla yayi taimama kuma yayi sallan nafila idan har sharuɗan taimaman sun tabbata a gare shi idza faqada alma na farko ne idan ya rasa ruwa iya cikin tafiya lokacin sallah yayi ya nemi ruwa ya rasa an gane ko aw alatahu ko ga ruwan amma ba abin da za a yi kamar rijiya ga rijiya ko babu guga kaga shi ma nan dole a hakura ruwan ba zai yi ba ana fahimta shine ala aw samanuhu ko kuma ga ruwan sai da shi ake da tsada kai kuma baka da kudin siya kaga shi ma sharadi ne da ya za ka yi taimama ka wuce kai sallar aw man'ihi khawfa siba ko kuma ga ruwan amma akwai dabbobin daji masu tsoratarwa a kusa da ruwan ga ruwa can amma gefensa akwai dabbobi masu cutarwa shi ma wannan sharadi ne ba za ka je ba sai kai taimama ka yi sallar ka aw lususin anil wusul ilayhi ko kuma ga ruwan amma akwai tsoro akwai yan bashi a kusa da ruwan dan ma sun fake suna jiran mutum ya je iba ruwa sama mai bashi idan har da wannan tsoron shi ma a sharɗi ya kama ka na kai ta yi mama kai sallah shine anil wusul ilayhi waɗannan abubuwa duk za su hana ka sadi da ruwan ko dai fukuda da lima a faƙa da lima rasa ruwa ko a ala ga ruwan amma baka da abin da za ka ɗebo ko a'a ga ruwan siyarwa ake yi sai kuma baka da kuɗin siya ko kuma ga ruwan amma akwai namun daji kusa da ruwan ba za ka iya zuwa ka ɗebo ba ko kuma ga barayi ko yan fashi wanda za su hana ka je ka sadu da ruwan duk wannan sharuɗa ne ga in matafi ya tsinci kansa a ciki to an ba shi dama ya taimaka ana fahimta wannan kuma kun ga hikimar musulunci da tsarewa musulmi yancinsa da mutuncinsa da musulunci yake a ƙa'ida musulunci ya zo da tsare rayukan yan adam da tsare musu mutuncinsu da tsare musu lafiyarsu da tsare musu dukiyarsu da tsare musu nasabarsu duk daga cikin makasudin shari'a akwai wannan ko makasudin islam irin manufa ta musulunci akwai wannan kaga idan ga ruwa amma ba alar da za ka nemo ba a kallafa ma sai ka higarijiyar ka nemo domin akwai mushakka a ce a kullum kuma musulunci iya dafa'ul mushakka ne wa jalabul manfa'a iya ture cutarwa ko takura da wahala kuma iya jawo sauƙi ga 'ya'yansa ana fahimta ko kuma ga ruwan amma da tsada ne baka da kuɗi ba a ce ka yi bara ba ba ce ka yi yan murya ba ba ce ka ci bashi ba za ka ce in dai ga ruwa sayarwa ake kai kuma baka da kudin siya ba a kallafa masu ka ci bashi ba domin bashi akwai wani alami na zubar mutunci a cikinsa sai ka je ka yi taimaka kai sallan ka shari'a ta yi ba wannan ko kuma ga ruwan amma akwai namun daji a kusa da gun akwai tsoro kuma an ce dama wala tulku bi aidikum ila tahalluka kar ku je ku je ba kanku cikin halaka mutunci sai ya tsare ma lafiyanka ya tsare ma rayuwanka ya ce karka je wannan gun da ake tsoron dabbobin daji ka yi taimama ka yi sallar ka ya isa ko kuma ga ruwan amma ga barayi can akwai tsoron barayi ko yan fashi nan ma domin kiyaye rai da lafiya da mutunci sai aka ce karka je ka zauna ka yi taimaka yi sallar da Allah yanzu addinin da ya zo da wannan ba shi ne addinin da ya daidai da rayuwa ɗan adam ba addinin da zai kare ma rayuwanka zai kare ma mutuncinka zai kare ma lafiyanka akan wani wajibi na addinin ya ce ya haƙura da wannan wajibin kai abin da ya sauƙi a gare ka kaga musulunci shine addinin da ya fi dacewa da ɗan adam domin ɗan adam duk inda yake iya san mutuncin sai ka duk inda yake iya tattalin rayuwarsa duk inda yake iya kiyaye lafiyarsa duk inda yake iya kiyaye dukiyarsa da sai musulunci ya zo da wannan manufofi ana fahimta kaga wannan wajibi ne mu dinga tallata musulunci da irin wannan manufofi ga waɗanda ba su fahimci addinin ba ga abin da ya zo da shi ga abin da ya zo da shi ga abin da ya zo da shi Allah ya samu gani sai malik ya cewa wa kadhalika al-marid li kawfi ziyadati al-mard aw ta'akhur al-bur'in aw al-halal mara lafiya shine al-marid shari'a ta ba shi dama yayin taimama li kawfi ziyadati al-mard idan iyajin tsoron idan ya alwala jinya za ta karu ana bayyana idan ya taɓa ruwa garin yin alwala akwai yiwuwar jinyar za ta ƙaru to sai aka ce kiyaye lafiyar sai ya taimakar ya alwala auta a kurlubura'i ko jinkirin warkewa ciwo ne amma idan ka zuba mai ruwa zai daɗe ya warke ba amma da ka bar shi hakan to zai iya warkewa da wuri to sai aka ce da ka zuba mai ruwa ya yi jinkiri wajen warkewa to ka bar shi haka kar kai alwala kai biyo ana fahimta au alhalak ko kuma a'a akwai yiwuwar in ka zuba ruwan a jikinka akwai yiwuwar ma za ka iya halaka ruwan zai ja ma sanadiyar ka mutu ma to sai musulunci ta kar kai ta'ammuli da ruwan nan ka bar shi kai ta yamma ka wuce ka kare lafiyanka ka kare kuma rayuwanka ana fahimta kama yadda yammamul hadiru sahi lidhiqul waqt kamar yadda mazaunin gida lafiyayye shi ma nan shari'a ta ba shi dama yayi taimama amma shi kuma saboda wani sharadi li kaufi a li dhiqil waqt idan lokacin salar ya hukuntace kafin ka je ka nemo ruwa ka dawo akwai yiwuwar lokacin sallar ma ya wuce ko za a yi jam'i ba ana fahimta to musulunci ce da ka yi asarar jam'i ko ka yi asarar sallah a lokacin ta lokacin ta fita garin neman ruwa ko kun da yake da nisa sai aka ce kai ce ma kai sallar kai ba matafi ba ne kai kuma ba mara lafiya ba ne amma wannan sharɗin na hasarar jam'i ko kuma sallan lokacinta zai iya kicewa kafin ka je ka yi safarar ruwa ka dawo da shi kai alwala da sai aka ce an baka dama kai tewa ana fahimtar wannan kaga matafi ga sharadinsa a can mara lafiya ga sharadinsa kai ko mazaunin gida lafiyayye ba matafi ba ba majinyaci ba kai ma ga dalilin da zai sa kai taimama kuma dukkan waɗannan hukumi kun taimama sallan ku ta yi ko da za ku samu waraka bayan ku ana fahimtar wannan sai maliki cewa amma walali nafila walali janaza ko kuma bikilafil hadiri sahihi alladhi la udhir lahu haka ne ko bikilafil hadiri sahih alladhi la udhir lahu sabanin mazaunin gida mai lafiyar da ba shi da uzuri shi to ba a yi dai taimawa ba ana fahimta mazaunin gida lafiyayye ba uzurin kuntatar lokacin sallah akwai ruwan abin da nina nan to kai ba a baka damar yin taimaka abin jannan amma mazaunin gida lafiyayye har inda akwai tsoron kuntacewar lokacin sallah ko jam'i zai iya barin sa ko za a yi sallar lokacin ta ma ya fice kafin ka nemo ruwa ka dawo to shi aka bawa dama ya taimaka ana gane wannan to sai malai ke cewa a fa innahu la yatayammam li faridatin wala li nafila shi mazaunin gida lafiyayye wanda ba usiri ba a ba shi dama yin taimma ya sallar farilla ba haka nan ba a ba shi dama yin taimma ya sallar nafila wannan hukunci kuma duk maza da mata suna ci duk maza da mata suna ci yadda aka bai namiji dama ya taimama da sharaɗin tafiya na rashin ruwa ko rashin abin da za a ɗebo ruwan ko rashin kuɗin siyan ruwan ko tsoron dabbobin daji masu cutarwa a wajen ruwan ko tsoron ɓarawo to ita ma mace an ba ta wannan dama yanda aka ba wa mara lafiya uziri ya yi taimama idan iya jin tsoron jinya za ta ƙaru idan iya tsoron jinkirtar warkewar idan kuma iya jin tsoron halaka ma ya rasa ransa ma to sai aka ce ita ma mace ta yi ta'ammuli da ruwan taimama haka nan yanda aka bewa namiji dama ya yi taimama iya matsayin mazaunin gida lafiyayye ba jinya ba tafiya amma da uzurin kuntatar lokacin sallah da uzurin rasa sallah a jindi da uzurin sallah za ta iya ficewa bai yi ba sai aka ba shi dama ya yi ba ana fahimta amma ko mazaunin gida lafiyayye wanda ba uzuri ba a ba shi dama ya yi taimama don sallah farilla ko na fila a fahimci wannan to sai malai ke cewa كما يتمم الحاضر الصحيح لدرك الوقت هو بخلاف الحاضر الصحيح الذي لا عذر له فإنه لا يتمم للفريضة ولا للنافلة أم فهمت ولو جنازة إلا عند تعيينها haka nan ba a baka dama kana mazaunin gida lafiyayye ba kai tema ka sallar jana'iza sai dai idan jana'izar ta ayyana a gare ka wanda ya mutum kuna da alhaka da shi mahaifi ne mahaifiya ce aboki ne kani ne malami ne makoci ne to wannan duk in ba an kai sallah ba akwai yiwuwar ayoyin tambaya su biyu baya to saboda a toshewa mutane bakin gulma da bakin cece kuce ai wani ba bai sallah ba lafiya ai wani ba bai sallah ba yayi akai domin a toshe wannan bakin surutu sai aka take yawa kaga wannan manufa ce kuma ta maslaha ne manufar maslaha da toshe kofofin surutai sai aka ce kai taimaka kai sallah amma in wanda in baka yi sallah ba ne ba wani ba a damu ba ba za a damu an kai ma an baka yi ba ba ka cin wanda za a zuba wa ido su yi ko ba su yi ba to ba za ka yi taimaka sallar da ra'ida ana fahimtar wannan wa dalilu qawluhu ta'ala dalilin wannan maganganu na malam shine fadin Allah ta'ala da yake cewa wa in kuntum marda idan kun kasance ba ku da lafiya aw ala safarin ko kun kasance kuna kan tafarki kuna matafiya aw jaa ahadun minkum min al-ghaib ko ɗayan ku ya je ya biya bukatarsa ta bayan gida aw lamastumun nisaa ko ɗayan ku ya je ya kusanci iyalinsa falam tajidu ma'an kuma duk wannan sharɗin ya sa kuma baka samu ruwa ba ana fahimta to sai Allah ya ce fa taimamu sahidan ba. sai ka nemi ƙasa gunda yake da tsarki a ban ƙasa ka yi taimaka kai sallah ku fahimci wannan a nan ko a wani ku na sha cewa a galabiya malaman fikihu Allah ya saka musu da alkhairi suna kusato da ma'anan nasi a kusa ga mai karatu ba tare da an kawo nasi ba ana fahimtar magana kaga duk bayanan da malam na matafiyin da mara lafiya da mazaunin gida mai kusurin duk ga ayan ƙura'in da zuwa magana ana ganewa amma asalin magana da zo a fiƙiyin can ba a kawo nasu ba so daga in ilimin ka bai kai ilimi ba ka je da kwandelin kwandelin na fikihun malamai domin akwai ayyuwar aya aka fasara ba sani akwai yiwuwar hadisi aka fasara ba sani akwai yiwuwar ijma'in malamai aka fasara ba sani ana fahimta kun ga dai wannan ga misali duk ya koro bayanan ai da ƙarshe kuma sai ce ga aya kuma inda za a koma zuwa ga akadari ne bayan wannan aya domin shi nassin fiqhun ya kawo ko bai kawo ayoyin ba bai kawo nassi ba amma wanda yake sharhi ne sai zai ƙara wayar ma da kai ya ce duk fa maganar da malamin akadari yayi ga fa dalilin da dogara da shi bai kawo dalilin bane a rubuce shi yasa ake ganin kamar fikihu ne ko ra'ayinsa ne ko fahimtarsa a nassin ya dogara sai dai ya fita nassin ta inda kai ba za ka gane ba ana fahimtar wannan wannan shi ne suratul ma'ida aya mai lamba ta biyar a malik ke cewa a fatifa ash-shart yantafi awluju idan sharɗi ya cika to wajibci ya kauce kuma ma'ana duk wannan abin da aka ce marda au ala safarin au ja'a ahadun minkum min al-ghaib duk in wannan sharadin ya kauce ba shi to kuma taimama ita ma ta kauce ba za ka yi ana fahimta har in condition din da zai sa ka yi taimama babu shi to wajibcin yin taimama a gonka kima ya babu shi sai ka koma kai alwalanka kamar da mutane su fahimtu wa hadis imran bin husayn akwai hadisin sahabi Imran bin Husayn Allah ya kare da shi kunna ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wasallam yace mun kasance tare da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi safrin a cikin wata tafiya fa salla bin nas manzon Allah sai salla tare da mutane fa iza huwa bi rajulin muqtabi sai ga wani mutumi ya koma gefe bai salla ana ganewa ana sallah cikin jami'i sai ma'aikin Allah ya ya lura da wani mutum a gefe a ba bai shigo an yi sallah da shi ba ana fahimta shine bi rajul mu'tadi fa qala ma manaka an tusalliya da aka yi sallama sai ma'aikin Allah yake tambaye shi me ya hana ka ne yi sallah tare da kai ma manaka an tusalliya an fahimta me dalilin da ba za ka shigo a yi sallah da kai ba fa qala asabani janaba wala ma' sai ce manzo Allah dalili na shine ina da janaba a ciki na kuma ba ruwan da zan yi wanka ana fahimta fa qala sai ce alayka bi sa'i in har ka shiga cikin wannan condition din to ga kasa nan kai ta yawa ina alayka bi sa'i madan ilzimu sa'ida fa tayammamu biha ga kasa nan ka lazubce ta kaje kai tayammama da ita fa innahu yakfi in kai hakan ya wadatar da ana fahimta kuma wannan a kullun karatu shi ke bayyana al'amura yanzu misali karka yi mamaki kaga wani har yanzu fahimtarsa ba ta kai wani kucin addini ba kaga dai wannan sahabi ne kuma tare suke da manzan Allah amma a lokacin bai fahimci taimama ba karatunsa bai je gun ba ko kuma ba mamaki lokacin da aka yi bayanin taimama ba ya hagu shi yasa janaba jikinsa bai da ilimin fahimtar yin taimma yi sallah sai ya tsaya har sai ya samu ruwa yi wanka sai ma'aiki ce a'a ai an wuce wannan karatu ai in janaba ta same ka ko rashin lafiya ko kaza ko kaza har kuma ga sallah za a yi kana cikin wannan condition ko kai ta mafi sallah kuma ko daga zarar sallar ta fice ka samu ruwa a kusa to ba za ka sake sallar ba za ka yi wanka ne don ka tsara kuma don sallar gaba amma wannan sallar ta yi an fahimci wannan malam sai yake cewa al-bukhari wa muslim wannan hadisin iya cikin bukhari kuma iya cikin muslim an fahimta wal hadis abi dhar hadisin abu dhar al-ghifari Allah ta'ala ya kare da shi kala ke cewa kala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama yace annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yace as-sa'idu tayyib kasa mai kyau wanda ya bayyana akan kasa mai tsarki wudu'ul muslim gun alwalan musulmi ne ma'ana ko ina ya bayyana akan kasa inda gun iya da tsarki gun taimama ne har in sharɗin taimamar ya cika gare ka wa illam yajidil ma ashar sinin in baka samu ruwan alwala ba har tsawon shekara goma za ka yi ta taimama fi sallah ka baka da matsala ana fahimta fa'iza waje da idan kuma ka samu ruwan wannan sharaɗin taimaman ya kauce faliyo masa basharata to ka je ka shafi fatar ka yi alwala da ruwa ke ka samu ruwa ka wanke jikinka ruwa ya taɓa fatan jikinka rawahu abu dawud da tirmidhi imamu abu dawud da imamu tirmidhi su fito da hadisi an fahimci wannan fara'idu tayammu farilan taimama qala shaykhu rahimahullah malan Allah ya masa rahama yake cewa fara'idu tayammumi an-niyya was-sa'idu tahir wa masul wajh wa masul kaff yadayn ila al-quwa'ayn wa darabatu al-ardi al-ula wal fawru wa dukhul al-waqt wa ittisalu abisara wannan sune farilan taimama ana fahimta na farko aka ce niyya niyyar taimama domin ka'idar innamal a'malu bin niyyat kai niyya a zuciyarka za ka yi taimama shikenan ba sai ka furta ba sai ka karanta ba zuciyarka ta kudire za ka yi taimama din abin da ake bukata na farko kenan abu na biyu sai ya ce wasa'idu tahir ba a taimama abun da kazanta ya bayyana akan kasa sai kun da babu kazanta sai gunda mai tsarki ne babu wani datti na kazanta da ya bayyana a kansa ana fahimta shi ne farilla ta biyu daga cikin farillan taimama na uku masul waje shafan fiska da hannayenka guda biyu bayan ka buga su a ƙasa idan ka buga su a ƙasa idan ka ɗauko farko sai ka shafi fiskar ka gaba ɗaya da wannan hannaye guda biyu shi ma iya cikin wajibai farillan taimama an fahimta sannan wa masu dai da wannan dai bugun da kai na farko da shi za ka shafi hannayen nan ilil kuwa'ayi zuwa nan maɗauran agogi da kuwi nan kuma shi ne marafi ana fahimta ya ka ce iya nan iya maɗauran agogo to wannan shi ne farilla ta gaba ko ta uku daga cikin farillan taimama wa darabatul ardil ula da bugun ƙasar da za ka yi kima farilla ne bugun kasar da za ka yi da hannayenka guda biyu na farko ce ma balillan walfauru da yin taimar abu daya ba ka buga hannunka a nan ba ka koma can ka shafi fiska ka koma can ka shafi hannuwa ba ka ake bukata alfauru shi ne ka yi aikin duka abu daya ka biga ka ɗauko ka shafi fiska ka shafi hannayenka shi kenan ka gama ka taimar masallaci ka yi sallah ana fahimta na ga na hudu shi ne a wani kullu wakati ba a taimama sai lokacin sallah ya shiga ba kama alola ba ce alola za ka iya yin ta ta daɗe a jikinka ba ta da matsala amma ita taimama sai lokacin sallah ya shiga sannan za ka yi ta ba a yin ta ta jima a jikinka sannan kuma a watti salo habis sala ana so kana yin taimama kuma sallah ba ne dama an kira sallah an jira liman saura ka ɗan malimin ya zo kuma ka hango shi ya zuwa shi kenan to sai kai taimaka ga masallaci ana fahimtar wannan ba a ta yi mazo a dade a masallaci liman bin ana so kana yi kuma sallar za a yi shi ne wata salu habi salati ana fahimtar wannan wannan shi ne a farlan taimaka mai da mara ya kawo ihe dai nafilar bayan sallar sai dai nafilar bayan sallar amma kafin sallar sun ce makaruhi domin ittisalu habi salati kana yi ka sada da ita yin sallah an gane fasa'idu huwa turabu wa tubu wal hajru was salju wal qatqadu wa nahwi zalik abinda ake nufi da sa'i wanda ya bayyana akan ƙasa a fahimta to ya ce ina turab kamar yashi yashi turab ko atu ko wanda yake ba yashi bane tabo ne abu shi ma ya halatta ka buga hannu kai tayin baki ko alhaji wanda ƙasar su tsakko tsakko ne wanda ba yashi kamar nan shi ma wannan ya halatta ka buga hannu kai tayin baki wasalt wanda raba ma ta sauka ta lullube ƙasar kamar ƙasashen da raba take sauka ta lullube ƙasar ma to shi ma wannan hakan zaka buga a loke ta ba in har wannan condition din ya same ka an fahimta wal kafkam ko ƙasa mai bankori bankori ana fahimta kamar ƙasa da ruwa ya janye ya janye a kanta zaka ta tsatsage haka shine kafkam to ko irin wannan ka tsinci yanayin kanka a irin wannan ko to a kanta za ka buga hannu kai taimako wa na hawi zalika da abin da duk yayi kama da wani ya sa ka ce ma a sa'i to abu ɗaya bane ya shi iya amsa sunan sa'i tabo iya amsa sunan sa'i wanda yake kasa tsakko tsakko ne ko jallirci iya amsa sunan sa'i wanda kasar su ma raba ta sauko ta baibaye ko haka yake tsarin su haka za ka buga ya ɗan sunan sa'i haka nan ƙasa mai ɓankori-ɓankori haka ita ma ta ɗan sunan sa'i a fahimtar nan karka ce ai kai an ce masu sa'i sai gunda ka gaya shi irin na garin to akwai yiwuwar can ba irin gari ko bane yanayin ƙasar su ba irin ta gari ko bace ba irin wannan yanayin ƙasar gunda ka tsinci kanka a irin ta za ka yi ba fahimtu albayan mala ce ya'ani anna fara'ir tayammumi iya kama ya ce su farillan ta yi masu su ne ga sunan kamar yadda malam zai kirgo su sahu na ɗaya anniya ka yi niyyar yin taimamar a lokacin da taimamar ta waje bagare ka wahiya istibahatil mamnu'a min salatin wa nahyi wa nahwi habi tayammum ita kuma abin da zaka sa a ranka a lokacin da zaka taimawa shi niyyar halattar da abin da aka halatta sallah babu alwala ayan hana iko har ma malami aka da yake cewa man salla bi ghairi wudu'in amidan fa huwa kafir duk wanda ya salla da gangan ya san bashi da alwala ya salla da gangan to ya kafirta sallah ba alwala asali haramun ce ba za a yi to she shari'a ta baka wata dama ta ce akwai wani yanayi da in ka tsinci kanka a ciki wannan wajibcin alwalar ya sauka gare ka ana fahimta to sai kai niyyar halattar wadda shari'a ta ba akan wani abu da ce da bai halatta kai ba da janaba a jikin ka haramun da kai sallah sai kai wanka to idan sharadi da wani yanayi ya kasance kanka a ciki an baka damar kai yau ana fahimta kaga janabar dai tana nan a asalinta tana nan me ba ka da ba ka yi sallah an ɗauke ma wannan an a daidai wannan lokacin ana fahimtar wannan to shi ne niyya ta istibahatil mamnu ka yi niyyar an halattar ma da wani abu da da ba halal ba wani abu da shari'a ta hana ta sa iyaka ta ja layi to kai a yanzu an halattar ma a ɗan wannan lokacin domin ka ribata ko shari'a ta hana ka hasarar jam'i ko ta ana ka hasarar yin sallah a lokacin ta ana fahimtar wannan shine niyyar ta istibahatul mamluk min salatin wannan mamluk din sallah ce wani auya ko abin da ya kama da sallah bi tayammumi da ita wannan taimama din ita ce haddasana na dauke ma laifi idan kai sallah ba alwala ita ce haddasana ta dauke ma laifin idan kai sallah ba kai wankan janaba ana ganewa liqaulihi alaihi salatu wassalam kama marra yanda ma'aikin Allah ya faɗa sallallahu alaihi wasallam kamar abin da ya gabata innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa dukkan aiki a musulunci iya da niyya akwai dalilin da yasa zaka sannan kuma kowane ɗan adam bakon abin da ya ne a zuciyarsa ana fahimtar wannan na biyu daga cikin farillan taimama as-sa'idu tahir shine gun da ya bayyana a doron ƙasa amma gun kuma ya kasance mai tsarki ba a taimama a gun da yake da kazanta ba a taimama a bola ba a taimama a kwata ba a taimama gun da ake fitsari duk ba za a taimama a nan ba sai gun da yake mai tsarki ne ba da najasa ta bayyana ku ina sa'idu tahir wa huwa ma sa'ida ala wajhi al-ard shine abin da ya bayyana a saman ƙasa min jinsihi daga jinsin ƙasar kowace irin kala ce ko jambirci ne ko gunda taba-taba ne ko gunda yashi ne ko gunda kaza da kaza ne duk abin da ya bayyana a saman ƙasa da jinsin ƙasa to shi yake rufi da asaidu tahir min turabin kamar yashi aw ramlin ko jigawa aw hajirin ko dutsi ko birji, au saljin ko wanda raba take lullube kasar haka ana fahimta au kabkabin ko wanda kasar bankori bankori ce haka au sabka ko wanda kasar mai kanwa kanwa ce haka au gairiha ko abin da ya kama da wani duk wannan jinsin kasar ne an baka dama ka yi tema a dukkan irin wannan yanayin idan hakan ya faru liqaulihi ta'ala Allah ta'ala yake cewa fatayammamu sa'idan ba, sai yake cewa da ƙasa wanda take da tsarki wanda yake tsarkin ta ya bayyana ba da nisa a kanta ma'ida aya bi namba ta shida wali hadisi Jabir bin Abdullah hadisin Jabir bin Abdullah radiyallahu anhuma annahu alaihi salatu wassalam qala yace ma'aiki mai tsira da amincin Allah tabbata gare shi yana cewa ko itu kamsan lam yuti'unna ahadun qabli sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam annabi rahama yake cewa utitu khamsan ni annabi muhammad inji sallallahu alaihi wasallam an bani wani abubuwa guda biyar an fahimta Allah ya fifita ya akan annabawa duka da suka zo a bayansa su ba a ba su ko ɗaya daga cikin biyar ɗin nan ya ce Allah ya bani kyauta ta abubuwa guda biyar lam yudhiqunna ahadun qabli ba ɗaya daga cikin annabawa ko manzani da aka bace kafin ni ana fahimta katimul anbiya wa imamul mursalin ana fahimta sai ya ce na ɗaya nusirtu bir ru'bi masir da jari manzo Allah ya ce ni an taimake ni da tsoratar da abokan gaba ta idan za mu yaƙi tsawon tafiyan wata guda idan ma'aikin Allah ya fara shirin yaƙi tsawon wata guda kafin ranar yaƙin ta zo tun daga wata guda ake tsoratar da abokan gaba sai Allah ya jefa tsoro a zuci wa qazaba fi qulubihim ruqba sai Allah ya jefa tsoro a zukatan abokan adawar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abokan adawar musulunci to ba annabin da aka bashi wannan baiwari ba ma sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam idan ya fara shirin yaki kasa da wata guda to a lokacin Allah zai jefa tsoro da fargaba da darura a zukatan wanda za a yaki da su ana ganewa abu na biyu wa ju'ila li al-arda masjidan wa tahura daga cikin abu na biyu da aka yi manzon Allah wanda ba a baiwa wani annabi kafin shi ba shi ne an sanya masa ƙasa ta zama togon sallah kuma gunyin alwala masjid ai makanu as-sujud kenan ko makan ay sallifi an sami ƙasa gun da ya bayyana ganta ne sarkin da babu nisa ko kazanta an mayar min da shi gun sallah sabanin dukkan annabawa wanda suka gabata to ba a yadda kai sallah a ko ina ba sai a masallaci ana bayyana amma yanzu idan tafiya ta kama ka fakiyar jeji za ta kai sallah ko can ma an kun haɗu haka ba ku kai karfin gina masallaci ba za ku ɗan shimfa da damar ku yi sallah a waje to annabawa da kam ba a yi kowa ya yi sallah ba sai a masallaci ana bayyana wannan amma annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam an sanya masa kada ta kasa ta zama dogon ibadar sallah in dai najasa ba ta bayyana a wajen da za ta sallah sannan wata hura an mai da gun alwala ma'ana gumin taimama ke duk annabi kafin zuwan annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama ba annabin da aka halattarwa da al'umma sai duka tun daga annabi Adam annabi Nuh annabi Hud annabi Salim annabi Shu'aib annabi Lut annabi Ibrahim annabi Musa annabi Isa annabi Dawud annabi Zakariya annabi Yahaya annabi Sulaiman da sauran annabawa ba annabin da aka ba shi damar yin taimama ba dukkan su alwala za su dukkan su duk tsananin ruwa sai sun same shi ana fahimta amma mu sanadiyar annabi rahama sallallahu alaihi wasallam sai aka ba mu dama mu yi taimama duk wacce mu shakkar an dauke mana ita sanadiyar wa mai gida sallallahu alaihi wasallam an fahimta abu na uku fa ayyu rajulin ajratkahu as-salatu falyusalli duk inda mutum sallah ta kama shi ko yayi sallarsa an fahimta uku ya kawai tsaya ko ya ce nusurtu bi ru'ul masir sha bi ma ya kawai wajju ila ukri wajju ila li al-ardu masjida nabi wa tahura lahu me na wurin eh ji ba ba shi bane annaba sun yi gashi ma annabi ibrahim yayi wa idim tala ibrahim an ce wannan duk akwai har da yake gashi shi ba ba shi bane akwai annabawan da za su yi cito yayi ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai kada zai cito ba akwai annabawan da za su yi cito bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na'am sarki da ruwa a to su kuma annabawan ba a da ba su ba su yi tsarki da ruwa yau wato na hudun kira shi manzan Allah an tura shi zuwa ga duk duniya duka amma kowane annabi area Allah ya bashi ba annabin da aka ce kuri ya ayi wa nasu inni rasulullahi alaikum jami'an babu dukkan su ila madina a kawo a shu'aiba wa ila samuda akahum saliha wa ila wa ila wa ila adina akahum huda duk aka wa ila marina akahum shu'aiba duk annabi akwai area da Allah ya tura shi amma manzon Allah manzon duniya ne duka na hudu ke da sauran nabi na'am na'am yawa haka ne an halatar masa da ganima duk annabi idan an yi yaƙi an samu ganima sai dai a bar wuta ta cinye ganima ana fahimta amma ma'aikin Allah sai aka halatta wani da muci ganima idan an yi yaƙi an fatattaki kafirai an samu ganima a zo a raba a cinye amma sauran annabawa kam ko allura ba a yi daga ɗauka daga cikin kayan da aka samu na an fatattaki kafirai ba sai dai a tara kayan a buɗe kam kuna gani wuta za ta sauko daga sama da kone su shiga kuma haka shine alamar Allah ya karbi wannan yakin naku akwai wani yaki da aka taba yi sai wani ya dauki dan ciurin zinare haka ba a sani ba ana nan ana nan wutar tiki zuwa tiki sauran wannan gani annabin hankalin sai tashi yace har in wuta ba ta sako ta cinye wannan alama Allah bai karba yakin nan sannan aka masa wahayi ce a cikin al'umman nan taka ko wanda ya dau wani abu ba da sani ka ba da haƙiƙi sannan aka zo aka dinga bincike aka dinga bincike aka same shi ana mai da abin kuma ta sako ta cinye abin amma mu an halatar da a ci ganima an samu ganima a badar an samu ganima a uhud an samu ganima a khaibar an samu ganima a kandal duk an samu ganima kuma duk an raba an cinye to wannan sune abubuwa guda biyar da Allah ya fifita manzon Allah akan dukkan wani annabi wanda ba shi amma bi janna sai maliki cewa muttafaqun alayh hadisin ma'ana Imam al-Bukhari da Imam Muslim duka sun fito da wannan hadisi wa hadisu Abi Jaham hadisin Abi Jaham Allah ya kare da shi fitiye mumin nabi sallallahu alaihi bil jidari manzo Allah sallallahu alaihi wata rana ta bin ta yau a gini a cikin gini kuma wannan an biya mara lafiya dama in bai da ikon ya tashi ya ta yau a zaune to iya kwancan hannu zai iya kaiwa gini ya buga ya ta yau masa gini ya sallarsa an ba shi wannan dama ana fahimta gina kuma ko an gina shi da siminti ko an mai filasta ko an sa taye to ai jinsin kasar ne kuma larura ce ta bashi wannan dama ana fahimtar wannan sai yake cewa na biyar na hudu kai wa masul yadaini wal wajh shafar hannaye da kuma fiska ga kasar da ka bugo da hannayenka zaka shafi fiskarka da hannayenka shi ma wannan farilla ce daga cikin farillar taimako li qawlihi ta'ala Allah ta'ala ke faɗa da kanshi famsahu bi wujuhikum idan kun buga hannunku a ƙasa da ku shafi fiskar ku da shi sannan wa aidiyakum min da kuma hannayenku daga wani bugu da wuku kaga qur'ani ya tabbatar da kan cewa idan an buga hannu a ƙasa ta ma za a shafi fiska za a shafi hannaye wal hadisi ammar hadisin ammar bin yasir Allah ya kare da shi Allah yake cewa ajnabtu wata ranar janaba ta same falam ajidu ma'an yace ba samu ruwa ba ga janaba ko ba ruwa a fatama'aktu fi sa'id a wata ruwayar kuma fatamarraktu a wannan kuma fatama'aktu yace ta yana dinga birgima a ƙasa na dinga birgima an gane ko eh ta birgima haka kamar wankan jaki yake birgima ko doki haka ya kwanta ya dinga juya nan ya juya nan dinga birgima a ƙasa wa sallaitu bayan na gama wannan birgima ta a ƙasa sai rai sallah in ji jabi kai in ji amma فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم sai ce da naje sai na ambata manzon Allah abin da manzon Allah tafiya ta same ni kuma janaba ta same ni a hanya ko ba ruwa ko sai ne ta birgima a ƙasa da na gama birgima ta sai ta yi sallah sai manzon Allah ke ta inna ma yakfika a hakaza ai da ma maka yi wannan birgimar ba ya amma da kai haka ya hada hannun sai ji da ka bigi hannunka a ƙasa ka shaye fiskanka da hannayenka shikenan kai sallan ka sai manzo Allah ya koya masa yin a lokaci wa daraba annabi sallallahu alaihi wa sallam bi kaffayhi al-ardh manzo Allah sai sanya tafukan hannun sai bigi kasa wa nafaka fiha sai ya bushe hannunsa kuma wannan busar malamai sun ce sai in kana tsoron ka ebo wani abu da zai iya ma illa idan ko ta tsakko tsakko ta makale ko wani tsinki tsinki ya makale to ba ce ka kama ka sha idan ka ba sai ka bushe shi sauran abin da ya ragu na ƙasa suka shafi fuska ana fahimta sun ma masa habi bihi ma waje hau zai maza la yuna masa ya shafi fuska sai ya gani wa kafai kuma da tafukan hannun sana shi kenan sai maza la ya koyawa amma da imama bukhari wa muslim hadisin ya cikin littafin bukhari da muslim farilla na hudu almawala almu'abbaru anna bil qawl almawala jeranta abin ko yin abin abu ɗaya bugun ƙasa na farko dai kwandishin din na biyu bugun ƙasa na uku shafan fiska shafan hannaye kine ka bi abin a cire har ka tsallake wani kafin wani shi ma kan farilla ce a cikin sha'anin taimama waye fi ila amalu taimu fi forin wahi bi gai tafriqin fahishi ne ka aikata duk aikin da aka saka nan taimama a gu ɗaya ba tare da karar raba gun ba ka biye kasa a nan ka koma can ka shafi fuska ka koma can ka shafi hannuwa ba ka ake su ka yi su duka abu daya li'anna qada'ul ibada ba'da shuru'u fiha mubtilun domin ka yanke ibada bayan ka fara ba kammala ba to haka in ya rushe ibadar ya bata ta an gane ko wa haram kuma hakan haramu ne cikin aikin ibada wa qad qala ta'ala Allah ta'ala yake cewa wala tubdilu a'malakum kada ku bata ayyukanku surtu muhammad aya mai namba ta 44 wal wal wal wal fasl yasir muktafar li uzri amma dan intabal kankani kamar ka bigi hannunka a ƙasa ka shafa a fiskarka sai ka ji kamar wata ƙasa ta shiga idan ka ka tsaya kake dan kokarin fito da ita an fahimta har ka dan jawo lokaci baka shafi hannayenka wato wannan ba matsala kine al-fasl yasir dan intabal kankani amma da uzri da dalilin da ya sa kaɗan tsaya ɗin to wannan muktafarun an yafe maka baka da laifi ana fahimta la yukallifu Allahu is la yukallifu Allahu nafsan illa illa wusaha domin Allah ta'ala bai dora wa rai aiki har sai abin da za ta yi na biyar daga cikin farallan taimama da kulu waqti salati shigar lokacin sallah ne farilla ne a taimama sai lokacin sallah ya shiga sannan ka yi ta ba a yin ta ya jima sannan kuma a kira sallah ba a yi ana fahimta al-mafhum min qawlihi ta'ala inda aka fahimci wannan cewa sai lokacin sallah ya shiga sannan zaka yi taimama domin yin sallah shine fadin Allah ta'ala da yake cewa idza qumtum ila salah ai idza aradtumul qiyam ila salah idan kun yi nufin tsayuwa ku yi sallah lokacin ta yayi kenan to nan sai Allah ya ce ku yi abin da ya kamata ne da har zuwa fadin sa da yake cewa falam tajidu ma'an idan ba ku samu ruwa ba sannan kun fa tayammamu sa'idan tayyib farilla na shida daga cikin farillan taimama wattisalu tayammumi bis salati ana so ka sadar da taimamarka da sallah kana yi ko ka shigo kai sallah kawai ba tare da bata lokaci ba li'anna min wajibati tayammumi daga cikin wajiban taimama an yakuna muttasilan bis sala taimamar ta kasance an sadar da ita da sallah ana taimar kuma sallah za a yi wa illa a'ada wujuban har in kai taimama baka sadar da ita da sallah ba ta dau lokaci domin ka sake ta ana fahimta ina adahu wujuban wajibi ne ka sake taimaman wa anna sa'id huwa turab sa'id dai da ake ta magana kansa shine kasa gunda ya bayyana a doran kasa wa tu ko tabo tabo wal hajar dutse birji birji haka was salj ko raba wal katkat ko kasa mai bankori bankori wa nahawiha ko wa nahawiha wa nahawhu da abin da ya kama da wannan malam tughayyirhu san'ata adami matakar aikin wani dan adam bai jirki ta kasa kamar mai kenan kamar gunda ake rini an sani an gane ko dattawa sun san gunda ake rini ake rina kaya to za a kasar gun ta daɗe ta canje yanayi a gunda ba a wannan rini to ba za a ce ba wani domin aikin ɗan adam ne ya canja ƙasa kogun baka ne ke kun kalikawa kogun sai da manja kogun sai da farin mai za a ƙasar kun ta zama wata iri haka ta canja yanayi da kala da sauran ƙasa a gunda ba wannan ba to shi ne in dai aikin ɗan adam bai jirkita ƙasar ba kogun da ake gasa ƙasar haka wani abu ya sa ana ta'ammali da wuta a ƙasar ta gasu ta canje yanayi to duk da dan duk gunda dan adam ya wani aiki yasa kasa ta canje yanayinta to ba a taimawa ku amma jona sai maliki cewa qala shaykhu rahimahullah malan Allah ya masa rahama yake cewa wala yajuzu a bi jisl madabu wal hasir wal kashaf wal hashish ونحوه وركس للمريض في حائط الحج والطوب إن لم يجد مناولة غيره سيكي تشوى ولا يجوز haka nan bai halatta a yi taimama ba bi jisil matbuk da ƙasar da aka gasa ta ƙasa ce amma an canja mata ne ana fahimta an gasa ta ko kamar kamar mu daura da aka randa ta kasa ai kasa ce randa ai to amma an gasa ta koma wani ne daban to duk kasar da aka gasa ta ko kasar murhu ko kun da ake girki ko kun da ake gasa biredi kasa ce amma gasheshiya to ba za a yi taima da wannan kasar ba wal wal hasir haka nan ba za a yi taima akan tabarma ba ita ce hasir wal wal kashaba haka nan ba za a yi taimo akan katako ba ine kashar an gane ko wal hashish haka nan ba za a yi taimo akan akan ciyayi ba ciyawa ita ce hashish wa nahu da abin da ya kama da wannan amma wa rukisa lil maridi an yi rangwame ga marar lafiya fi haidil hajjin da ya taimo a bangon ginin da yake kwance wa tub ko aka masa tabo a kusa da shi ya ajiye da taimo a kusa da shi illam yajid manawalatan ghayra idan bai samu wanda zai ibo masa kasa mai kyau a gunsa da taimawa da ita an bayyana nan ya'ani anna at-tayammum la yajuzu bima ghayyarta husan atul adami bi tabq wal ihraq wa nahwihima tayammum ba ta halatta ba ta halatta ayi tayammum bima ghayyar husan atul adami san'atu adami san'atul adami a wani aiki da ɗan adam yayi har ya sa ƙasar ta canje yanayinta to bi halatta a yi tema da wani gun bi halatta a yi tema da wani gun bi tabak wal ihram ko a gasa gun ko gobara ta kone gun an fahimta wani hau kuma wani hau hima da abin da ya kama da a kal jassi wal jiri jiri shine wanda ake jima an gane ko shi ma wanda ake jima wani ruwan da ta da kemikalin je mai fata sai ya sa gun ya canje yanayinsa to nan ma ba za a yi tema da shi ba ajiyarsu kuma kamar wanda aka aka lailaye shi aka yi siminti ko aka yi tayar ɗin gun ko aka yi wannan sikiridin na gun shi ma wannan in dai ba jinya ba ko baka samu wanda zai ɗebo ma wata ƙasar ba za ka yi ma ana fahimta ana yin tema a bangon gini da aka mai filasta ko aka fasa mai tayil ko aka sa mai kaza inda larura da jinya majinyacin ba zai iya tashi ya je gunda ba wannan bai ce ba ko ba wanda zai iya ko mai ƙasa wanda ba irin wannan bai ce ba in ya samu kansa a wannan yanayin to zai iya bugan gini da ke gefensa a matsayin ya yi cewa shi ke na sai sa ana fahimtar wannan wala bi wala bi ma tumbitu wal ard haka nan ba a taimakon abin da ƙasa ta fito da shi min kashibin kamar katako wa min kashibin au hashishi ko ciyayi au hasirin ko tabarma masnu min husin wani hawi wanda aka saka tabarmar aka hada aka saka ta da abin daurewa shine husin wani hawi wa annahu yajuzu lil marid ya halatta ga mara lafiya an yatayamma biha idil hajiri audin kun gani ko ya halatta ga mara lafiya ya tayamma da bangon ginin siminti ko bangon ginin dutse audin ko bangon ginin da aka yi da laka malam a malam yogan bijire matakar ba ɗauko ƙasar da ake je mai fata an kwaba ƙasar da ita ba ita ƙasar da ake jimar fata to ba ta da tsarki ne an fahimta to idan an ebo ruwan jiman fata an kwaba ƙasa an lailaye gini to ba za ka taimaka da shi domin ya zama to akwai da jisa cikin au jassun wani auhi ko gunda aka lailaye shi da abin da ya kamata wa qad marra qariban hadisu abi jahab bi tamim nabi sallallahu alaihi wasallam jida dazun nan mun wuce ta hadisin da manzon Allah yake cewa hadisin aba jahab da yake cewa manzon Allah ya taimama a cikin bangon gini gini jida wa huwa muttafaqun alaihi kuma hadisin ya cikin bukhari kuma iya cikin littafin muslim an fahimta ina ganin za mu tsaya ne insha Allah wallahu ta'ala alam idan Allah ya kai mu darasin gaba za mu tashi a sunnatul taimu sunnonin taimama abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan sa abinda ne kuskure kuma Allah ta'ala ya yi mana Allah ya nuna mana gaskiya gaskiya ce ba mu ikon binta Allah ta'ala ya nuna mana ƙarya ƙarya ce ba mu ikon guje mata mana addu'a gare mu Allah ta'ala ya cikan mu Allah ya cikan mahaifinmu Allah ya ji kanmu Allah ya ji kanmu haifan Allah ya shirya mu tafarki madaidaici da mu da zuriyar Allah ka dora mu a hanya madaidaici Allah muna roƙonka alkhairin duniya da lahira Allah muna neman tsarin ka daga sharrin duniya da lahira Allah marasa lafiyar mu a gida ko asibiti Allah ka ba su lafiya Allah muna roƙonka ka shayar da mu ruwa mai albarka Allah ka ba mu damuna mai albarka Allah ka shayar da mu ruwa mai alkhairi Allah dukkan bukatunmu na alkhairi Allah ka biya mana abin da ya doso mu da muke fargabar zuwansa Allah ka tsare mu ya Allah Allah da mu da basu neman addu'o'in mu Allah ta ka amsa mana addu'o'in mu gaba daya Allah ka zauna da kasar mu lafiya Allah ka ba mu lafiya da zaman lafiya a kasar mu da jihar mu da sauran garuruwan musulmai gaba daya Allah ta'ala muna roƙon ka tsadar rayuwa da yake cikin ta Allah ka mana karshen ta ya Allah Allah ka zuba wannan musiba ruwan sanyi daga gare ka Allah duk abin da yake neman kun karfin Allah kai mana maganin sai Allah ya Allah ka sassauta wa bayinka ya Allah ka yayyafa wannan musiba ruwan sanyi Allah muna roƙon ka mana karshen wannan jarabawa Allah ka sa mu wuce da imanin mu lafiya Allahumma rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar da karshe akwai dan uwa Malam Isa wanda yake kula da harkokin media mu a nan aka masa rashi a garin Jos wata yar uwa ga mahaifiyarsa Allah ya mata rasuwa to muna addu'an Allah ya cikanta da rahama Allah ya gafarta mata Allah ya sa aljanna ce makomarta da sauran musulmi gaba daya shi ko malam isa mana mai adon Allah ya kai shi lafiya da shi lafiya Allah ya bada hakurin rashi da abu subhanaka allahumma bihamdika wa nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayka wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh